الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 26 ga watan uku shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da kuma 26 ga watan 12 shekara ta 2016 miladiya muna darasi na hudu a cikin tafsirin suratu ibrahim da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a yau za mu tashi ne akan aya ta 28 daidai akan rubu'i fadin Allah alamtara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar aramamji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار wannan aya tana magana ne akan wato irin mutanen da suke Allah ya ba su dama ya ba su ni'ima sai su canja ni'imar sai su ɗauki halaka dama haka dan adam yake fal'insanu aduwu ma jahilahu dan adam kullum yana jahiltan yana gaba da abin da bai san shi ba mutum yana cikin ni'ima sai zo ya canja ni'imar ya zabar wa kansa halaka da bala'i ba tare da ya sani ba ko kuma ya sani ya yi ganganci Allah ya ce alam tara ilal ladina baddalu ni'matallah yanzu baka ga ba mutanen da suka baddala suka canja ni'imar Allah kufran suka ɗauki kafirci su ne kafiran ƙuraishawa allazina baddalu ni'matallahi kufran kenan wa ahallu qaumahum daral bawar suka ainihin wato sauke kansu shine wa ahallu kalmar ahallu tana nufin anzalu suka sauke kansu daral bawari suka sauke mutanensu zuwa gida na halaka kalmar albawar a larabci tana nufin wato halaka yanzu baka ga mutanen da Allah ya ba su ni'ima ba suka canja wannan ni'ima suka zaɓi kafirci suka watsar da musulunci kafiran ƙurai shawa aka ba su muhammadu ni'ima musulunci sallallahu alaihi sallam amma suka ƙi su karɓi muhammadu suka yi ta faɗa da shi sallallahu alaihi wasallam wa a hallo qaumahum daral bawar suka saukar da kansu ko suka saukar da mutanensu gida na halaka shine yakin badar da aka ce zayyaru ni'matallahi alaihim Allah ya ba su Muhammadu suka ce za su yi fada da Muhammadu suka ce a shirya a haɗu a badar ku da aka ba ku ni'ima ku karɓi ni'iman ma kwa zaɓi yaƙi kwa zaɓi fada to menene halakar menene daral bawar din shine Allah ya fasara ayar gaba jahannama yaslaunaha jahannama ce yaslaunaha za su shige ta yadkhulunaha wa bi'sal qarar tir da matabbata tar da mazauna irin wutar jahannama malar ranar yakin uhud din nan yanka su aka yi ta yi ku yi imani da muhammadu salim alin sallallahu alaihi sallama suka yarda su abu sufyan aka shirya aka hada kayan yaƙi aka ce za a je a faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗora musu da masifa aka yi ta kashe su Umar ibn Khattab yake cewa daga cikin manya-manyan arna kafirai akwai al'afjarani min ƙuraish manya-manyan fajirai da suka fi kowa fajirci a cikin ƙuraishawa banul mughira da banu umayya banul mughira dai umar ya ce an kammala da su ranar yakin badar banu umayya kuma aka kyale su har zuwa wani lokaci ilahin haka imam bukhari ya fudda wannan a cikin at-tarikh din shi kenan ba wannan kaɗai ba suka yi na halaka wa ja'alu lillahi andadan suka sanya wa Allah kishiyoyi andadan amsalan suka ce wane da wane misali iri ɗaya ne da na Allah wane ma Allah ne wa laysa lillahi nid Allah ba shi da kishiya ba shi da ɗa ba shi da ɗiya ba shi da sa'a ba shi da kini ba shi da aboki ba shi da tsara ba ya shawara da kowa kuma bai tuntuɓan kowa in zai abu kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada bai da da amma suka ce Allah yana da ɗa wanda yake tarayya da shi laqad ji'tum shay'an idda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda saboda me an da aulir rahmani walada yace me wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai kamata ga ar-rahmanu Allah a ce yana da ɗa ba saboda in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan duk wanda ke cikin sammai da kasai a kiyama za su zo wa Allah ne a matsayin bayi to dan me za a ce Allah yana da تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا kaga wannan duk Allah yana bayanin ba shi da ɗa ba shi da shariki shirka ne haɗa Allah da wani ka ce akwai wani mai ƙarfi irin na Allah akwai wani mai bayarwa bayan abin da Allah yake bayarwa وجعلوا lillahi andadan ليضلوا عن سبيله dan su batar da mutane daga hanyar Allah a suratul luqman liyudilla an sabili قل تمتعوا gaya musu ku rayu a duniya rayuwa kaɗan ku ji daɗi ku ta tsayar da za ku yi fa inna masirakum ila nar lalle makomarku ya zuwa ga wuta ne ka ci ka more ka gina gida babba ka hau mota mai tsada ka auri jajayen mata ka ci abincin da ka ga dama ka ci gaba da shirka da kafirci da ƙin Allah fa inna masirakum ila nar makomarku tana wuta ce ya ƙare mutum ya yi da yawa ko ya kaɗan akwai waɗanda an ara musu duniyar an ara musu lokaci an ara musu kwabbai a hannunsu aka ba su dukiya sai suka ɗauka wannan daɗin da suke ji yanzu a duniya haka in sun mutu ma za su ci gaba da jin wannan daɗin a lahira sai suka yaudari kansu bayan Allah suna nan suna ta yi wa Allah bauta dare da rana sun hana idan su bacci suna neman aljanna suka kisa ci abinci litinin da alhamis saboda suna neman rahamar ubangiji shi kuma bai da wannan labarin kwata-kwata duniya ce kawai a gabansa idan ka ji yana magana yaya zai samu duniya shi ne kawai a gaban shi babu ruwansa da salati baya istighfari ballanta na tuba ba shi bane a gabansa amma fa yana jin daɗi ai kwarai da gaske ya hau motar da ya ga dama ya yi mu'amalar da ya ga dama duk inda ya ga dama saka rigar da ya ga dama amma labarin addini baya ciki kulta mata'u aya tana da faɗi ba jin daɗi kuke so ku yi a duniya ba tamatta'u ku ji daɗin fa inna masirakum ila nar wanda suka hana idan su bacci lokacin ana bacci wallahi za su samu sakamako mai kyau a kiyama wanda suka hana bakinsu ya ci ya sha ya ji ɗanɗano ya ji daɗi wallahi za su samu sakamako a kiyama wanda suka ciri na aljihunsu suna so suka ce sun haƙura bari su ba wa Allah su yi hidima don su tarar a gaba wallahi za su tarar ai nan duniya ma kai ma ka sani ba nan ruwa yake sauka damana ta sauka ruwa ya daki ƙasa ba kana gani ka ɗauki irin gyaɗa mai tsada irin shinkafa mai tsada irin masara irin dawa ka je ka tona rami ka binne ka dawo gida ka zauna ka jira ko ba ka bane kuma Allah da hikimarsa da alkawarinsa sai daɗa kawo wani ruwan ya dake shi sai ta tsoro ta girma ka noma ka zuba kuɗi a nomi tana ƙarama fa ka saka manoma a zuba kuɗi dubu ɗari kaza ka sayo taki dubu ɗari kaza duk ka zuba ka dawo gida ka zauna kana jira a nan duniya ka sani cewa ka zuba wa Allah ya kawo maka to kuma sai kai shakkar yanzu din in kayi aikin alkhairi a kiyama ba za ka je ka tarar ba je malam قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله يتشغب ديوم تاني وأزي قل يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم لعبادي الذين آمنوا gabayina waɗanda suka yi imani suka gaskata ne yuqimu sala ka ce da su su tsaye da sallah ya jama'a ku tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya su ciyar daga abin da muka azurta su a ɓoye da kuma a bayyane wani aikin a ɓoye ne wani aikin a bayyane ne sadaka ta taɗauri a ɓoye zakka a bayyane ku yi min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khilal kafin wata rana ta zo wanda babu kasuwanci a cikinta ya jama'a babu, babu kasuwa a kiyama kuma babu abokantaka babu wani wadda zai zo ya ce wannan ai abokina ne ko wannan masoyina ne ko wannan badaɗina ne bari ya bani wani kaso na ladansa wallahi tallahi ba zai yi ba yauma ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أما ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة إيش أولئك هم الكفرة الفجرة ba wanda zai ba wani wani abu wallahi a nan dai a duniya akwai ƙauna masu bayarwa suna bayarwa duk kyautar mutum idan ya je lahira ruwa yake ai kwarai da gaske a nan duniya ne ake kyauta a lahira ba wanda zai dai ba da wani abu nashi an gama kuciyar babu khilal babu mukhala babu sadaka babu abokantaka babu yan uwantaka يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون هم الظالمون cikin bakara kenan ku ciyar wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi ku ciyar daga abin da aka dora ku kaman halifofi ne akai ku ciyar daga aran dukiyar da aka baku wallahi ku taimaka almajiri ya zo gidanka yana alaziwayi ne Allah ya masa kaza baka iya bayarwa kana kwana ka cika koshi makocinka yana kwana da yunwa ‘ya'yansa suna kwana da yunwa kana cikin rufin asiri dan uwanka yana cin wahala kai baka san wahalarsa ba duk wanda ya bayar Allah zai bashi wanda kuma ya ruwa to zai ga tsiyar ruwa ranar tashi an kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisi ya tabbata manzon Allah Allah yana faɗa a hadisul qudsi anfiq unfiq alaik ya kai dan adab ka ciyar zan ciyar da kai ya zo a hadisi sahihi annabi yana cewa kullum Allah ya wakilta mala'iku suna yin addu'a cewa Allahumma ati munfiqan khalafan duk wanda yake ciyarwa Allah Allah ka mayar masa ka maye masa abin da ya ciyar ko ruwa fiye wata ne ka ɗauka ka ba wani annabi ya maka addu'a Allah ya mayar ma abin da ka bayar loma ɗaya ta abinci ka ɗauka ka ba wani annabi ya maka addu'a Allah ya mayar maka naira ashirin talatin arba'in kasa a masallaci fi sabilillahi annabi ya ma addu'a Allah ya mayar maka wa a'ti mumsikan talafa mala'iku ne masu kai addu'ar ya Allah ka dora wa wanda yake rikewa baya bayarwa ka dora mai asara shine talaf duk wanda yake ya bayar wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi والله الغني وأنتم الفقراء lalle Allah shine mawadaci ku ne talakawa kai kokari a cikin abin da kake samu ka rinka ciran wani abu kana bayarwa wa wani yana amfanuwa da kai ba daidai bane a rayuwar kai zama kawai daga kai sai kai kake cin moriyar dukiyarka kuma kullum idan ana magana ciyarwa mu daina yaudarar kanmu muna daukan wai da masu kudi ake magana wallahi a'a duk wanda yake raye a bayan ƙasa wallahi da shi ake kowa yana ciyarwa ne iya gwargwadon abin da Allah ya bashi mai albashin dubu ɗari ya san me yake ciyarwa mai albashin naira hamsin in akwai ya san nawa yake ɗauka ya san nawa yake bayarwa ɗan kasuwa ya san me yake cirewa yake bayarwa amma wannan rayuwa da muke rayuwar rowa rayuwar kowa ya rike baya bayarwa ba za ta kai mu ko ina ba اللهم سمي الله شيء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نعم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Allah ya ci gaba da bayanin wane ne ya muku umarni ku yi wannan ayyuka na alkhairi shin yana da bukata ne a wajen ku sai shi Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai yanzu wanda ya halicci sama da ƙasai yana da bukatar wani abu a wajen ka ne ba yi da bukata خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء shine saukar da ruwa daga sama duk ruwan da ka gani a duniya Allah ne saukar da shi fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum ya fitar muku da wannan ruwa din yadda ki ƙasa ƙasa ta sha ta ƙoshi akhraja bihi minas samarati da wannan ruwan sai ya fitar muku da 'ya'yan itace rizqan lakum dan arziki gare ku ya ba ku dinya ya ba ku kanya ya ba ku lemu ya ba ku ayaba ya ba ku abarba ya ba ku gwanda ya ba ku kwakwa ya ba ku ya ba ku ya ba ku as-samarat kullu hadhihi rizqan lakum arziki gare ko dai ya tsiro da shi a gonarka ka cire ka sayar ko kuma a gonar dan uwanka ya shirye ya sayar maka ka ji daɗi yanzu yau wani in ya koma a cikin ku zai tsaya sai lemo na naira ɗari ya kai da shi da iyalinsa a gida su sha su ji daɗi lemo ya kara masa lafiya wani ya saya gwanda a samarat ne wani ya saya kwakwa wani ya saya ayaba wani ya saya kaza ya tafi da shi gida ya ci ya sha ya ji daɗi wani ya saya kankana duka waye ba mu wannan daga ina suke daga sama ne Allah ne ya saukar da ruwa daga sama ta daki ƙasa ƙasa ta sha ta ƙoshi 'ya'yan itacen bishiyoyinsu suka fito kuma aka yi mana don mu amfana shin dan Allah in tambaye ku me Allah zai da kankana me zai da lemo me zai da ayaba inda ba dan amfanin ku ba sai dai su tsoro su lalace rizqan lakum yanzu duka ba za ku tuna wannan ba neman da ubangiji ya muku ku gode masa ku masa biyayya ku masa da'a وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره الله ya hore muku manya-manyan jirage na ruwa shine alfulk suna tafiya a kan kogi a cikin kogi da umarnin Allah wannan jirage kuna hawa ku yi tafiya mai nisa inda kafa ku za ku tafi sai ku shiga ruwan ku nitse amma sai ya ba ku hikima da basira da za ku jirgin ruwa ya tsallakar da ku duk zurfin ruwa ba za ku nitse ba ku dora kaya ku yi fatauci da kasuwanci daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari daga nahiya zuwa nahiya ku dora dabbobinku ku dora kanku ku ɗebi kayan da ku a gadon bayanku ba za ku iya ɗauka ba amma nan jirgin zai ɗauka ya kai muku don Allah nan ba rabo bane yanzu a zamani manya-manyan jirage jiragen ruwa suna daukan abin da jirgin sama ba zai dauka ba ana faɗa akwai jirgin da sai an kusa shekara ana masa lodi na ƙasa da ƙasa kayan ƙasa kaza kayan ƙasa kaza kayan ƙasa kaza yana kan ruwa malam ana lafka masa kayan nan kuma tafiya yake kusan shekara guda yana tafiya ya je ƙasa kaza ya sauke can ana gaya musu kayan ku zai zo bayan wata biyu duk a cikin ruwa ya sauke a can haka a dawowa ma sai ɗibo wajen shekarar ya sauke a can ya alodo masa wani kuma ya koma da shi mutum ya shiga cikin jirgin ruwa yana jin daɗi yana rayuwa sama da wanda yake rayuwa a fili kama manta akan ruwa kake babu ƙaran jirgin babu motsin ruwa babu komai da kasuwa da ɗakuna da kayan shakatawa da hotel da komai da komai a ci a yi ta harka kawai amma fa kuna kan ruwa ranar da bature ya yi sharrinsa ƙarfin bature ya illarsa za ku gane kuran kwado yanzu duk wannan ba ni'ima ba ne yanzu da yawa kayan da ke jikinmu abinda muke amfani da shi daga ruwa aka kawo shi motocin da muke hawa yawanci daga ruwa aka kawo su sai da aka dora su akan tafka tafkan jiragen ruwa saboda in ba haka ba mu ba za mu samu wannan motocin ba sai ta dalilin wannan jiragen ruwa a wani wuri can Allah ya ga dama ya ba su arzikin motocin mu aka haɗa mu da jakuna kwarai da gaske to jakin ma yanzu ba dan china ya zo yana odisa ba su ba su da jakin mu muna da jakin sun ce bata lokaci ne kashe kudi akan wani rago da wani cinkiya da abin nan sai shegen tsada rago cinkiya tsada ga jaki arha kato guda katon jaki babba ka ga dubu biyar da ɗari uku amma rago ɗaya wajen dubu hamsin a gani rago ɗaya sai sai maka jaki ashirin ka gani kayan banza ne ba albarka ina karar aswati la sautul hamiri malam duk wannan arziki ne gare ku wasakhara lakum al-anhar Allah ya hore muku koguna da tafkuna ku ja jiragen nan akan wannan koguna da tafkuna haisu shi'itum inda duk kuka ga dama ba wannan kaɗai ya muku bane ni'ima wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini Allah ya kore muku rana ina jin ba sai na maka bayanin amfanin rana ba kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum بليل تسكنون به آه بضياء da za a bar mu a cikin duhu Allah ya ce in muka ga dama muka bar ku a cikin duhu sarmadan wato sabuzarce babu rana kuna da wani Allah da ya isa ya kawo muku haske babu ha kuma ya kawo muku in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه kuna da wani Allah da zai kawo muku dare in Allah ga dama ya sake muku ranar ta zuwa amma sai ba ku dare waje annan laila libasa kowa an dare sai ga ya samu sukuni bishiyoyi ma da yawa wasu gani in dare sai su rinka nade ganyen su inda da rana suna kadawa suna kadawa suna kadawa to in dare sai ga sun yi sukuni tumaki dabbobi in dare ya sai ga sun tsatsaya sun tsatsuguna sun zauna dan adam ya gama rikicinsa da rana magariba tana yi sai ga yana neman gida kana so ka gaskata wannan je ka danjoji da hanyoyin garin nan ka gani in magariba ta yi kowa sauri yake ina zai je waje annan laila libasa kowa zai nemi gidansa ko da daɗi ko ba daɗi sai ka fita kasuwa akwai mutum miliyan a cikinta zai ka tarar ba kowa sai mai gadi titin da ake gosulo a yi ashar a yi zage-zage ba fara na wallahi sai na fasa maka danja wallahi kaza ka zo ka karfe uku na dare biyu da rabi ba kowa suna ina gida haka abin yake duka wannan mai hankali wallahi yana daukan wa'azi ne kaga irin wannan kaga wannan labarin wallahi tallahi wata rana haka Allah zai tashi kiyama kadhalika nushur zaka zo garin nan ka tarabba kowa sai ginin kowa ya mutu komai ya tsaya motoci sun tsaya komai ya mutu Allah ya kashe komai sai ginin Allah ya ce wa ƙasa ta nade sai can dai kuma komai ya rugurguje kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram rana din nan kuke gani Allah ne ya hore muku ita girman ta yafi duniya zafin ta ko ba zai kwatantu ba shine annabi ya ce za a sauko da ita ƙasa qadrul mil mil daya a kiyama idan ta yi ƙasa ɗin nan shine za ta rinka ƙona kwakwalen mutane ta tafarfashe kitse a jikin ɗan adam kaga mutum yana tsiyaya yadda ka san ka ɗora man shanu akan gaushin wuta ga wata gashi nan a sama rana Allah ya mata zafi ita kuma wata Allah ya mata sanyi amma dukansu haske ne ka duba wani kwarewar ubangiji a karmar Allah duba hasken rana duba kuma hasken wata kuma kowanne da lokacin da zai aiki dare da rana dare da rana dare da rana kuma sai sa ɗaya na bin ɗaya biyun ba za su haɗu wuri guda ba inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين رب العالمين كو dare da rana ɗaya na bin ɗaya da gaggawa kowanne na neman ɗaya kowanne na neman ɗaya rana ta zo tana yi tana yi tana sauri ta tafi sai dare ya biyu duhu ya zo haske ya zo duhu ya zo haske ya zo duhu ya zo haske ya zo duhu ya zo haske ya zo duhu ya zo haske ya zo duhu ya zo haske ya zo haske ya zo duhu ya zo haske ya zo duhu ya zo duhu ya zo haske ya zo wallahi tallahi wata rana za a ce lokacin ku yayi ya isa za a sake sabon lissafi na lahira za a yi da'ibai ne abinda ake nufi da da'ibai ne shine wannan bayanin da na yi duhu ya zo haske ya zo duhu ya zo haske ya zo mana suna tafiya kullum sai sun zo ba fashi shine da'ibai ne sakhar lakum shamsa wal qamara da'ibai ne ya hore muku rana da wata wato kullum suna zuwa babu ranar da ba za su zo ba ba fashi يسيران لا يفتران ليلا ونهارا يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد سنة قدو سنة تفيا أما والله قباكي دي سنة تفيا ني أكن مصلحة دا أمبانن باي da ranar nan da watan nan waiwa suke amfanarwa dan adam abdullahi na abu zai ce su ma wannan abin da suke yi faɗa ne ga Allah ai kwarai kuwa a Allah ne ce su yi sai ake cewa to kai rana da wata ta bi sun bi Allah duba girman su kai yanzu dan tsito dan adam sai ka yi kai bi Allah ba ku gane ba rana da take zuwa kullum aiki ne Allah ya sa ta take yin wannan aikin kullum ba ta fashi wata da yake fitowa kullum aiki ne Allah ya dora masa kullum baya fashi to kai me yasa kake fashin zuwa sallar jam'i me yasa kake fashin abin da aka umarce ka ka aikata hankali zai dauka wannan manyan halittu su bi Allah suna tsoron Allah kai ba ka jin tsoron Allah idan har rana da wata suna jin tsoron Allah kada ya musu wani abu kai kome ka duba fa kafirci irin na fir'auna fa amma da ya zo karshe fa sai da ya tuba fa da ya ga mutuwa ta zo masa wallahi tallahi sai ce da ya ce ya zama musulmi ai ya san Allah Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu shine al'ana bayan da ka yi ta sabo kana cikin masu barna yan ta'adda falyawma nuna jika ببدنك لتكون liman خلفك aya yau za mu kubutar da kai kamar yaya za mu kashe ka amma ba za mu rididdigar da jikinka ba za mu bar gangan jikin na baya su zo su ganka su ga yau ga fir'aunan da ya dagayi a bayan ƙasa ga gangan jikin amma ba rai wa sakhara lakum al-laila wan-nahar yata'aqabani fi dhiya'i wadh-zulmati ya hore muku dare da rana ɗaya na bin ɗaya haske da duhu wan nuksani wa ziyada a cikin raguwa da ƙaruwa wa atakum min kulli ma sa'altumu kuma Allah ya baku daga dukkan abin da kuka roƙe shi ai atakum min kulli shay'in sa'altumuhu duk wani abin da kuka roƙi Allah to Allah ya ba ku shi an shafe wannan ashai din ne saboda al-iktifa'u bi dilalatil kalam ala tabi'id ku roƙi Allah ya ba ku ba ku roƙa ba ma ya ba ku duk abin da kake amfani da shi a nan duniya roƙan Allah kai nawa nawa ne yake baka abin da baka roƙa ba wani abun ma gaba ɗaya har ka mutu ma ba za ka roƙe shi ba amma sai Allah ya baka shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku kididdige ni'imomin Allah ni'matallah ana nufin ni'amallah ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya kididdige su ba la tutiqu addaha wala alqiyama bi shukriha ba za ku iya irgawa ba kuma ba za ku iya godewa Allah akan ni'imomin da ya muku ba idan da aka baka abinda kake kallo yanzu a duniya da shi dan Allah zaka iya biya wace ibada kai wa Allah dan ka nuna masa ka ji dadin idan da ya baka hanci da ya baka kake iya sansanar abun mamaki gashi mashiga ne guda ne akan kallon amma wallahi idan wannan abun yana da kanshi in hancin ya ja sai kai sa kwakwalwa sai ta ce mai kanshi ne sai bakinka sai ya fada idan wannan abu yana da wari ne in hancin ya haka sai na'urar sai ta kai wa kwakwalwa sai ta ce wari yake sai bakinka sai ya fada wari ne a zuciya kuma tana kudircewa daga nan har zuwa shekara goma za ka iya ba da labari ka ce wata ran kashin shi wani abu mai wari mai kanshi in mai bauri ne haka na baki gashi harshe ne kwaya daya amma wallahi ya baka different taste wannan different smelling wannan kuma different taste idan ka ɗanɗana abu mai ɗanɗanon gishiri sai harshen sai jijiyoyi da na'urori su gaya kwakwalwa cewa gishiri ne zuciya ta rike idan zaƙi ne da za ka haɗa ka sa gishiri a nan ka sa suga a nan gurin a take harshen zai baka ishe nan gishiri ne nan kuma shuga ne idan ka ɗauko mai ɗaci ka ɗora a tsakiya wallahi sai ya nuna maka ɗacin haka in ka sa mai sanyi a bakin zai gaya ma in mai zafi ne zai gaya ma hazi ni'am wannan ni'imomi ne na ubangiji ka gode in ka gode mai kai na godiyar raka nawa kake kullum da daddare don yi wa Allah godiya kai malam Allah ya fi mana kawai ba abin da muke wallahi yanzu ga idan ka yi shi ɗaya ne yanzu ka duba masallacin nan akwai mai farin kaya akwai mai bakin kaya akwai mai bakar hula akwai mai jar hula akwai mai mara hula akwai mai agogo akwai mara ka duba idan nan gashi guda biyu ne in Allah ya sayar da kawai da ka kalla a take zai baka saƙon zai gaya ma a ce akwai akwai masu jajayen kaza akwai masu kaza masu kaza masu kaza kuma idan mutum zai sa kaya kala nawa in dai kala kala ne idan nan zai nuna maka idan ka fita can sai kaga dabba ce sai kwakwalwa ta ce maka wancan ai mutum ne sai a ce ai wancan jirgi ne ai wancan kaza ne ai wannan rami ne ai wannan ruwa ne ai wannan ƙasa ne ai wannan sabulu ne ai wannan omo ne ai wannan kananzir ne ai wannan kaza ne duk idan nan yana iya bambance maka yanzu wannan ni'imomin da Allah ya maka kar ka manta akwai wanda baya gani gaba daya tun da ya zo duniya shi bai ma taɓa ganin komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka gane ba ko tun da ya zo duniya ba ana dai ganin wani abu ba ba ana yi wa gida fenti a ji daɗi a gani ba ba ana ganin mota mai tsada a ji daɗi ba ba ana saka riga a mata aiki a ji daɗi ba ba ana sa takalmi mai kyau a ji daɗi a gani a ji daɗi ba ba ana ganin kaza ba ana ganin kaza ba ba ana buɗe ƙur'ani a karanta a ji daɗi ba shi Allah ya raba shi da ganin gaba ɗaya ma bayi da idan kuma yana nan yana rayuwa shi ma mutum ne dan uwanka shi da Allah ya hana shi me yayi wa Allah kai da Allah ya baka to me kai wa Allah ya baka to mu bayan ya baka mace godiya kai ina fassara muku wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kafa na tana ka je ka tambayi mai ciwon kafa ya gaya maka amfanin kafa ai kwarai da gaske yanzu kana da kafa ne shi yasa ka zo nan idan ba ka da ita ba za ka zo ba tana riƙewa zancen ka ya ƙare ka nemo sanda akwai wanda da sandar ma ba zai iya tafiya ba ba ana wai gadara ana sa sanda ba akwai wanda da sandar ma ta taka ma ta ɗauki nauyin sa ba za ta iya ɗaukar nauyin shi wani ce ni fa na gama taka kafa kam ga zance ya ƙare ya tsaya ma ta tsayi wallahi ba za ta iya ɗaukansa ba ya dogara sandan ma ba zai yi ba kawai komai sai dai a daga shi kawai akwai wanda saboda talauci ba hali a wulbayaro ake dora shi wallahi wulbayaro shi ma dan gata ne sai a masa shimfiɗa a sa masa filo a cikin wulbayaro a jefa shi a cikin yana so ya fita ya ga gari ana tura shi yana gani yana gaisa da mutane yana jin daɗi amma wallahi kafa ba ta taka ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha yasa Allah ce innal insana na zalumin kafar lallai dan adam mai yawan zalunci ne kuma mai yawan kafirce ne uwa ubangiji ne ko mai butulci zalimun li nafsihi bil ma'siyati kafirun bi rabbih azza wa jalla fi ni'matihi malamai suka nuna cewa abinda ake nufi da azzalum shine wanda ya cike zuwa ya je godiya akan abin da ba a ni'imta shi da shi ba kuma ni'imar da aka yi masa din ya musanta ta ya ki yadda ya ki nina wa Allah godiya akan abin da ya masa so idan Allah ya muku ku nuna ya muku ku gode masa kuma ku rinka tuna ni'imomin da ya muku ku yi masa biyayya ba ni kisar annabi Ibrahim وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ga mutane da annabi ibrahim salam allah ya ce wa izkala ibrahimu ka tuna yayin da ibrahim shine annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada amina ya Allah ka sanya wannan gari na harami na makka ya zamanto aminan mai aminci za amnin yi umanu fihi wanda duk wanda ya shiga cikinsa zai samu aminci zaman lafiyan da ake yi a makka a yanzu addu'ar annabi ibrahim ne ba a faɗa ba a zubar da jini ba a yi amma in shi'a alaihim min Allah ma yasahiqun kwanan nan sai suka sai da suka kai farmaki daga Yaman suka jefo bom saura kaɗan ya ƙara su cikin Makka Allah ya taimaka hukumomin tsaro na ƙasar saudiya Allah ya daɗa tsare su ya taimake su suka kakkaɓo shi kafin ya ƙara su amma an seto ne ya taho harami ya kashe bayan Allah ya rugurguje wurin shi'a kenan annabi ibrahim ya ce Allah ka sa wannan gari ya zama mai aminci kuma insha Allah hakan zai zama mai aminci har kiyamu musa duk wanda ya nuface su da sharri sai Allah ya mayar masa kansa da kansa wa junubni wa baniya an na'budu al asnam ya Allah ka nisantar da ni da ni da ƴaƴana kada mu bauta wa gumaka kalmar ujnubni ab'idni nisantar da ni da ni da ƴaƴana ya Allah ka raba da bautar gunki annabi ibrahim baya son bautan gunki kuma mun cikin suratu suratu suratul an'am karbu inna fa iz qala ibrahim li abihi azara kaga Allah ya halicce shi aslan akan yami ya bauta masa shi kadai Allah ya jarrabe shi da uba shi kuma mai son a bauta wa gunki amma a nan ya ce ya ubangiji karban da bautar gunki malamai suka ce kana ibrahimu ma'asuman min ibadatul asnami Allah ya tsare annabi ibrahim ma'asumi ne daga bautar gumaka saboda tsabar tsoron bautar gumakan yi wa kansa addu'a ya ce ‘ya'yana ma ya Allah ka ta bauta gunki haka yake so musun musulmi na kwarai ya rinka addu'a ma kansa akan aƙidarsa ya Allah ka matar da ni akan aƙidar ahlus sunna ya Allah ka sa ‘ya'yana kar su zama ‘yan bid'a kar su zama mushrikai su zama masu bin manzon Allah sau da ƙafa bautar gunki mutum ya sassaka itace ya je bauta mai ko ya gina abu ya je tsaya bauta masa jihauka ka halicci abu ka bauta mai to Allah ya jarabe shi da dattijo mahaifinsa shi kuma harkarsa ke na bauta guma suratul an'ami kan rubu'i aya ta saba'in da nawa da hudu ita ja mana ayoyin mu
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين نعم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون نعم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون to wannan wani kisti ne ko wani rabo ne na wasu ayoyi masu tarin yawa a cikin wannan sura mai albarka wanda mun karanta da ku akan annabi ibrahim kurum yanda yake kin kuma yake gaba da bautar gunki a can Allah ya yi bayani walaƙad atena Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun ka ka samu wurin ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين yanda Allah tabaraka wata'ala ya kawo labarin irin shiryar da ya bashi da yanda ya ta fafatawa da gumaka da yanda ya nuna kyamar ya bauta wa gunki wanin Allah don ya tabbatar da tauhidi ka samu wurin? suratul anbiya ne ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين هكا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون kaji ko wato wato wato ababansa din da mutanen su yake gaya musu wannan muna magana ne akan gumaka yace me waɗannan abubuwan da kuke bautawa kuka kafu akan su kuna musu bauta me haka annabi ibrahim baya san shirka sai yace me قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين su bauta shi yasa muke yi قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين iyayen naku lalle kuna kabata قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ya ka zo da mana da ita ko wasa kake قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين shi ne fa ya halicci sammai da ƙasa ya halicci komai وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ya yi kaidi wannan gumakan naku bayan kun juya ba sai na kace kace da su فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه ya يرجعون gutsire su ya katantana su قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين gaskiya wanda yawa allolin wannan azalimi ne قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له
Ai, إبراهيم wani yaro yana ambaton sunansa Ibrahim قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم kawo shugaban يشهدون mutane su zama shaida قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا yanzu kai kai wa إبراهيم allolin ma haka ya Ibrahim قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ce wancan babban shi ya musu ku tambaye su idan suna magana فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم kaji الظالمون ba suke cewa kai lalle ku kun zalunci kanku su da kansu kuke cewa lalle ku azzalumai ne ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
ku ya kai su da kansu suke cewa ai kai ma ka san ba sa faɗa.
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ya za ku bautawa wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da ku ba zai amfanar da ku ba أف لكم ولما تعبدون من دون الله sirri da ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba أفلا ba ku da hankali تعقلون ne قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم suka ce a فاعلين kone shi a taimaki gumaka قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على
Allah ce إبراهيم muku muka ce muka ki zama mai sanyi da kwanciyar hankali wa salaman ala Ibrahim wannan Ibrahim ne da muke magana kai وأرادوا به كيدا فجعلناهم sun nufe shi da الأخسرين kaidi muka musanya su zama cikin masu asara masu tabewa ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها muka kubutar da shi للعالمين da annabi Lutu alaihi salam ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة muka bashi Ishaqa da Yaquba nafila وكلا جعلنا صالحين to shikenan abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh